tausa fi tanwi ishiyuri a yanda shehunne suka kawo iri daban-daban lil askari na zikirai bi itibari kulli waqti ko bi itibari kulli waqti da isa da kowane lokaci wa ma yunadi da abin da ya dace da shi
wannan zaul wa man za'ul ladifu akwai macira tattausa wato akwai hunja wa maqsadun hamidun sharifun akwai manufa a bar yabo madaukakiya amma awwal wato a irin nan ita anna din an shafe sunanta ne shine lamiru sha'ani to shi kuma manzon din sai ya zamo shine mubtada peter way din ya zamo labarinsa sai jumla kuma ta mubtadan da labarin su zamo sune jawabin anna asalin a irin nan za a ce a kyale manzon din ya koma shine suna to amma shi saboda ya sami wato a wato ji- a, ya sami saja'i sai ya bi ɗaya tsarin wanda shi haka din ma dai ya zo a hadisi Eh, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati almusawwiruna almusawwiruna da aka kawo ruwaito da rufa amma awalan amma dai da farko falan ma qala in ma falima falima falima kala ai matu haza sha saboda abinda jagororin wannan lamarin suka faɗa jagororin sanin hanyar tafiya ga Allah tabaraka ta'ala suka faɗa alwaqtu sai cewa shi takobi am shi wakaci kamar takobi ne in lam takrahu idan baka yanke shi ba shi sai ya yanke ka shi yasa kai dan adam sai ka zamo wato mai kokarin tabbatar da cewa wakaci bai huce gare ka ba alhali baka amfana ba babban amfani ko da zaka yi da wakaci shi da a ce ka ambaci Allah a cikin sa yanda ya zo ne yan aljanna ba sa nadama akan komai sai ko akan wakacin da ya huce su alhali ba su ambaci Allah a wakacin ba To wannan ya sa su shehunne suka tsara cewa wakaci kaza a yi zikiri kaza, wakaci kaza a yi zikiri kaza, wakaci kaza a yi zikiri kaza. Wa amma sanin amma hujjar su ta biyu faktina domin rabauta ne ga abin da ya zo a hadisi.
inna li rabbikum Bikum fi ayyami da harikum na fahatin cewa akwai rahama daban-daban da ka takanta su daga wajen Ubangiji a zamaninku, a kwanukan zamaninku. Fata an raru laha ku nemi bijira gare ta. la'alla an tusibakum nafatun minha ko dai rahama daga ciki za ta same ku fala ta shiga da ba da abadan ya zama ba ku tabe ba ba- bayan wannan har abada shi tsayawa a kofar Allah ba abu bane na aikasala ba kuma abu bane na ka duba cewa yo ai kwana ma ne ina yi bara in huta ina ka ci gaba da tsayawa a kofar Allah zikirin Allah abu ne mai sauki kum- dan baka sani ba sai ta yi ka kwanan kana zikirin amma hakko kwanan gaba ɗaya irin wannan rahama ba ta taso ba amma yanzu kuma da kace bara sai ka huta sannan ne rahamar za ta taso ba sai ta zamo ta zo kai sannan baka ambatan Allah sai ya zamo me sai masu ambatan Allah ne za su samu shine wannan hadisin yake nuna cewa a fadagi sai an dage da tsayawa a kofar Allah Ah, yanda Ibn Farid yake faɗa wa kun sariman kasaifi falmaqatu fi asa ko kun sari man kal waqati fal maqatu fi asa wa hallila alla fa haya aqabatu illati a koyaushe ka zamo mai yankewa kamar wakaci duk abin da ka dosa sai ka yi kakka bar wani abu da ka dosa ba tare da ka yi ba kamar yadda wakaci in ya doso yana jinkiri baya jinkiri yanzu misali mun fuskanci a zahar ko mun fuskanci wala yanzu za ta ki zuwa ne Ah, akwai za ta yi kasala ba ta zo ai wakacin nan yana nan tafi ko ka so ko baka so ba ko ka tsaya aiki ko baka tsaya aiki ba to kai ma a koyaushe ka zamo haka kake a tsaye falmaka tufi asa ba abin ke irin ka ringa to bara gobe ma yi bara gobe na yi ko bara an jima na yi kai yanzu yanzu ta ita ce taka
akhraja dabara dabarani ya fitar da wannan hadisin tilka bi a mu'ujaminsa babba amma daga Muhammad ibn Maslamata marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma salis amma dalilin su na uku akan yin haka aliyatul lin nufus saboda fatasliyatan lin nufusi dan sabarwa wato suncewa ga zakata kaufa sa'amatiha dan tsoron katta kosa abu iri daya in Allah zumce shi wani wakacin haka din kan sa zuciya ta kosa wa jumuya ko ta tarana wa huwa yurawwiru ha sa'atan fasata shi muridi yana horar da ransa sa'a bayan sa'a kaufa tarkiya lil abadi dan tsoron kar ta bar aiki tamaman gaba daya wata qaqudiha dan tsoron kar ta zauna amma uliba minha daga abin da ake nema daga reta gaba daya a karajar da makarri makarri ya fidda hadisi fawa'idi a fawaidinsa na hadisi wal qaba wal qura'i haka nan qura'i ya fada ya fitar fi shuhad a mus- a cikin littafinsa shihabu an anas bin daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ya kara yadda a gare shi annahu sallallahu cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce rabbihul quluba ko wutar da zakatan ku sa'atan fasata sa'a bayan sa'a ya zama koyaushe akwai abin da zaka in ka ce abin da zaka yi tayi to sai bayan zuwa ka kosa ai ariwa ai ku hutar da ita babal sashen wakuta min makari min mukabadatu ibada daga gogayya da ibada bi mubahin ku hutar da ita da abin da yake abin halattawa kai lati tamalla don kada ya zamo ta ƙosa don kada zuciyar ta ƙosa to alamda akwai tashi jauharatu alamda akwai tambayoyi to ba bara a karɗo da tambayoyi ko akwai wannan da yake tambaya a cewa fassarar mafarki ilimi ne da ake iya nema a samu koko baiwa ce daga Allah dibbin ne fassarar mafarki ilimi ne mai zaman kansa wanda ake nema a samu kuma ba- wasu cikin bayan Allah Allah ya dai musu baiwa da sanin hakan koma ba su a nemi ilimin ba wasu kuma sai ya zama haɗa biyan ga ilimin ga kuma baiwa to sai wannan kuma da yake tambaya cewa a sunan abi dawud an karanta a hadisi na 135 suwa mazalar sallallahu alaihi wasallam yakan ina alwala kowace gaba ya wanke uku uku ya ce haka alwala take wanda ya kare akan wannan ya munana ko ya zali- ko ya zalunci kansa wato wanda ya kare akan wannan ko ya rage to ya munana kuma ya zalunci kansa amma a hadisin da yake binsa ya zo cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yayi alwala biyu wanda ah, a na baya an ce wanda ya kara ko ya rage yayi ba daidai ba amma a wannan aka ce ba manzala yayi alwala biyu Ah, to abinda ake nufi anan shine wanda ya karin ko ya rage wanda ya ce ai kari akan wankewar uku ko ya ce a'a lalle a rage a wankewar ka a kai uku to ba wai ya aikata ba a nan ana nufin wato fito da tsari na cewa a a- in an zo alwala ka a ce za a wanke a kai uku to wanda ya faɗi wannan maganar ya yi ba daidai ba an so ma a kai uku shi yasa wanda ya ce ka a yi haka kaga ya kore wani abu ne wanda ake ya a wato an so yake cewa ga malikawa sun ce ba adadin ake duba ba lalle wajen da ya zamo ya tsarkaka ko gabar eh gaskiya ne a gaskiya ne ai abinda su malikawa suka dogara da shi a fili ne shine cewa aka yi fagasilu ku wanke to idan ya zama wankan bai kai ba ai ba a yi wank- ba a wanke din ba idan ya zama wankewar ba ta kai ba ai ba a- ba a bi wannan umarni na qur'ani ba ko sai kuma cewa ya, akwai malaman da suke cewa in dai hadisi ya inganta to ai ba dama a yi aiki da wani abin daban ba hadisi ba gaskiya ne wannan a, malamai da yawa sun faɗa haka a, wa- imam abu hanifa ya faɗa haka ƙala abu hanifatal imamu layan bagi liman lahu islamu ahazu bi aqwali hatta turara alal kitabi wal hadisil murtara wa malikun imamu daril hijrati ƙala wa qad ashara nawal hujrati كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فارموا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فضله لما لمن ما سنفد كسان هكا amma abin da yake akwai shi ne ai idan aka ce hadisi ya inganta to ba dama aiki da waninsa ai wato idan ingancin hadisin anan ya hada da cewa ba wani abin da ya mu'arara da shi da tabbatar da cewa ba mansuhi bane tunda ta yi hadisi ya inganta amma ya zamo mansuhi da shine abin da yake akwai anan Ah, sai kuma wani tambaya ta uku cewa jaurabi kamar hufi ne ko kamar hufi yake ko ko yayi kama da shi ne ta wani waje ai yanda aka faɗa shi jaurabi takalmi ne da ake yi kamar da yadi da kittani amma kuma in an yi sai a sa fata sama da ƙasa samansa da ƙasa ya zamo an rufe shi da fata to shine jaurabi a zancen da ya fi wa- na wasu malaman luga akwai bayanai da yawa ko akwai saɓani da yawa akan fassarar jaurabin nan Ah, amma dai su malikawa da mafi yawan malamai abinda suka dauka akan shine jaurabi shine wannan yanda aka sifanta a nan din kuma yake tambaya akwai shi a nan kasar ko babu gaskiyar lamari a nan kasar ba- babu shi a yanzu dai ta yi da can ko an yi shi amma yanzu ba a yin irinsa don ba a yin takalmi da kamar kitani a ce daga ba a sa wato fata daga sama da ƙasa a rufe wannan kitani a nan kaga ba mu ba mu da irin wannan sai wannan kuma da yake tambaya a wato bushewar gaba shin akwai bambanci tsakanin lokacin sanyi da zafi kwarai kuwa kama a malikawa ai sun faɗa gabar ta zamo madaidaiciya ba gabar yaro ko tsoho ba saboda malamai suna cewa shi jikin yaro jikin saurayi kamar tanderu ne yanzu da ruwa ya taba yake saurin bushewa da jikin tsoho kuma kamar gulbi ne ehem ruwan ma bai taba ba sai ya ringa neman idan shi ballantana kuma ruwan ya tsa- ya ya taba ko zamanin kuma ana faɗa cewa zamanin da yake madaidaici wanda da mu anan malaman mu suna kwatanta shi da daidai sanda za- dawa take zare kai san daidai sanda dawa take zare kai sannan sai yakan zamo zamani ne madaidaici to alhamdulillah kai kamar masu dan fita waje da nasu su tarke da waye Mm.
akwai wani takalmi wata abu da mai kamar huffan na leda Eh.
da shaddaki amma shi na hawa hannu annan baya haka su ai wasu suna shafa a kansa idan ya zamo a, ya cika sharuɗa yanzu misali wajen shafi'awa su suka ce duk abin da za a shafa a kansa sai wanda yake ya kai da za ka shiga cikin ruwa ruwan ba zai taɓa tafin kafarka ba yau sai ya kai wannan matsayin su kuma malakawa kaga sun sharɗanta ma cewa sai ya zamo na fata to akalla dai in ya zamo ya dace da ɗaya daga cikin zantutukan nan ai dan an yi a shafa a kansa wannan ba zai zamo laifi ba yawa musamman wanda yake dogo kaga cire shi zai zamo da wahala in ya zamo dogo ne ya kai hannun ya cika wa sharuɗan da ake nema a- a kuma cire shin dama zai zamo da wahala wanda ruhusa tana zuwa ne don a kau da wahala to Allah ya sa to alhamdulillah na'am eh eh alkunya ba shi iblis ba alkunya iblis ce wannan yawwa abu murrata wanda nan alkunya ta wulakantawa ce kamar yadda abdul uzza shine abu lahab aka yi masa alkunya da abu Lu- eh, abu lahabin din shi yasa ita alkunya takan zo da nufin wulakantawa ko kaskantawa yanzu abu lahab da shi abu murata duk alkunyarsu ta wulakantawa ce ta kaskantawa ce cewa wannan kamar uban wuta ne wuta ma za shi wannan kuma abu murata duk abin da zai zo da shi sai ya zamo ɗaci ga ɗan adam a ƙarshe yakan zo da abu a zahiri a yanzu a ga kamar mai daɗi ne amma kuma nan gaba sai ya zama mai ɗaci ga ɗan adam duk abin da iblis zai zo da shi ga ɗan adam ai sai ya zama ɗaci gare shi to
صلاة الفاتح